وآتني الحكمة وفصل وآتني الحكمة وفصل الخطاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana daga cikin kwanaki masu albarka na wannan wata na Ramadan a insha Allah yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya kamar yadda muka saba a insha Allah za mu tashi yau daga fadin Allah madaukakin sarki قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
Na'am. Ubangiji madaukakin sarki yake cewa wayannan abubuwa na kafiran nan na Makka ko kafiran Quraysh suka haram na daga wayannan dabbobi bahira ko baha'ir kai da shawa'id wayansu dabbobi misali wayanda suka ware suka ce wannan dabban ba za a hauta ba ba za a ambaci sunan Allah a yayin yanka ta ba sai sunan gunki wannan dabba ko kuma suka ware wayansu dabbobi suka ce abinda suka wayannan dabbobi suka haifa in ya zo da rai to maza ne kawai suke da damar su ci su ne ya zama musu halal ci amma banda mata amma idan ya zama abinda wa'annan dabbobi suka haifa idan abin ya zo ba rai ya zama mushe to da mazan da matan suna iya ci wa'annan hukunce hukunce da kafiran makka suka kirkira suka kaga duk wayannan ƙarairaki ne manzala salama ya ce to gari yanzu ku zo in karanta muku abu ainihin abubuwan da Allah ya haramta muku sai ya ambaci abubuwa guda goma na farko ya fara da akbarul kaba'ir mafi girman laifi wata mafi girman laifin da Allah ya haramta shine yin shirka da Allah shirkan nan kuma ta hanyar zance ne mutum ya faɗi zance da zai nuna cewa ya yi shirka da Allah ko kuma ta hanyar aiki ya yi aiki da zai nuna yana tara Allah da wani a cikin ibada ko kuma a itikadinsa to duk wayannan abubuwa ne da Allah ya haramta wa bil walidayni ihsana to anan watan Allah ya umarce ku ku kyautatawa iyaye watan kyautatawa uwa da uba da ma kaka watan da kakan kaka duka da in dai akwai da kakanni ma duka kyautata musu yana daga cikin kyautatawa iyaye yana daga cikin babin bilwalidaini ihsana kyautatawa iyaye bai tsaya akan mahaifa guda biyu da uwa da uba ba a'a har kakanni ma ya sun shiga wannan kuma watan saboda girman kyautatawa da biyayya ga iyaye watan a Allah ya zo da shi kai tsaye bayan ya yi magana a kan zancen kar a tara wani da shi a wajen bauta وقضى ربك كما ينديه فداء سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا bayan mutum ya kaɗaita Allah to abu na biyu da yake binsa shine ya bi iyaye in kaɗaita Allah ya zauna amma kuma ya zama wannan abu na biyu na bin iyaye bai samu ba wancan abun zai rushe na farkon manzala sallallahu alaihi wasallama yana faɗi a cikin wani hadisi cewa mai biyayya ga iyaye ya je ya ta yin biyayya ya je ya ta yi ya ta yi a ƙarshe dai zai shiga aljanna wannan biyayya da yake ga iyaye zai kai shi zuwa ga aljanna shi ko mai saba wa iyayensa duk abin da zai je ya yi ya je ya yi kowace irin bajinta zai ya je ya ta yi amma dai a ƙarshe ya sani watan wannan sabawa iyaye da yake yi ƙarshe dai baya da wata makoma sai wuta kuma iskan nan na wannan sahabin sananniya ce wannan sahabi da ya zo mutuwa aka tai aka lakana masa kalmar shahada ba yanda ba a yi ba akan ya faɗi kalmar shahada amma ya gagara wanda sai a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bincika a ga watan iyayensa suna nan wana bayan da farko an bincika an bincike aikinsa yake mutane suka faɗi cewa mutumin nan baya da aiki sai aiki na alkhairi ayyukansa duka mutumin kirki ne mai yawan ibada ne mai yawan sallah ne mai yawan azumi ne dukkan fuskoki na ibadun nan yana yi amma duk da haka aka zo aka lakkana masa shahada ya kasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bincika ya labarin iyayensa akwai wanda yake da rai aka samu mahaifiyarsa tana da rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka kira masa mahaifiyar yayi magana da ita akan abin da yake tsakaninta da shi sai ta ce lalle ta nuna cewa lalle tana fushi da shi saboda yana fifita matarsa a kansa kamar yadda wata riwayar ta zo mazallar salasalama ya nemi ta yafe masa taƙi mazallar salasalama ya ce mata in ka yafe masa fa to zai kalmar shahada kuma zai shiga aljanna in kuma bata yafe masa ba shi kenan ta ce ita ba za ta taɓa yafe masa ba manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan bai kamata ma a jira sai an je lahira ba tun daga nan tun da daman makomarsa wuta ce bari kawai a ƙona shi aka ce to a je a aka kawo itace aka hura wuta aka ce to shi kenan kawai manzala sallallahu alaihi ya ce a dauke shi a jefa shi a cikin wuta to da aka dauke shi za a jefa shi a wutan to sai zuciyar mahaifiyar watan watan ya motsa ta ji tausayi ta ce to ta yafe masa ta yafe masa sannan tana cewa ta yafe masa sai Allah ya ba shi iko ya iya faɗan kalmar shahada sannan watan Allah ya karɓi rayuwarsa to wannan fa mutum ne wanda yake daga cikin bayan Allah managarta kamar yadda muka ji an masa shaida da dukkan nau'o'i na ayyuka na alkhairi amma saboda ya saba wa sabanin da yake tsakaninsa da iyayensa da fushin da suke yi gaba ɗaya aikinsa yana ya rushe yana son rushe gaba ɗaya ba dan ita cewa da ta yi ta yafe ba to shi kenan da wuta zai ji shi yasa ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa الجنة تحت أقدام الأمهات shi yasa anan Allah yake cewa wa bil walidaini ihsan ولا تقتلوا أولادكم من إملاق kada wannan shi ma wannan ma hani wancan da farko shi ma hani ne Allah ta shirko sai kuma aka ce wa bil walidaini ihsana ma'ana ka kuɗi musu biyayya kamar yadda muka faɗa jiya malamai suka ce saboda rashin dadin lafazin rashin biyayyan al'uquq shi yasa Allah ma bai ambaci lafazin uquq din ba yace ku kyautata wa iyaye bai zo ma da lafazin cewa kada ku ki kada ku yi wa iyayenku rashin biyayya ba ba a faɗi haka ba sai aka saboda bayan da daɗi lafazin kawo kalmar rashin biyayyan ma ba ta da daɗi shi yasa aka ce to aka kawo lafazin ku kyautata musu Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ‘ya'yanku ta hanyar binne su da rai saboda minimlaq saboda tsoron talauci wayansu malamai suka ce wannan ya hada da kashe su ma ta wayansu hanyoyin daban kamar zub da ciki shi ma ana ɗaukansa nau'i ne na kashe rai muddin dai watan shi cikin ya kai marhala watan da cewa ana kyautata zakan an busa masa rai ya yi ya zama rai to shi ma zub da shi ya zama kashe rai nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah ya ce kada ku yi haka mu ne za mu arzuta ku tare da su ba dabaran ku ne zai sa ku yi arziki ba ba kuma zafin neman da kuke yi shi ne zai sa ku samu arziki ba lalle ƙoƙarin neman arzikin wata wannan sabab ne sababi ne Allah kuma ya nemi cewa lalle ku tashi ku nemi sababi amma ba lalle ne yana nufin cewa riko da sababin ba shi ne yake wajabta samun arziki ba shi riko da sababin wannan bin umarni mutum ya yi riko da sababi ya nemi arziki ya nemi halal ya yi kaza ya yi kaza amma ainihi mai arzikawa shi ne Allah wayannan da suke kashe 'ya'yansu ko suke binne su da rai saboda tsoron talauci to su sani ba da su da 'ya'yan Allah ne yake arzuta su da suke nan Allah ne ya ba su abin da duk suke da shi sannan ƴaƴan da ake tunanin in suka zo ba abin da za a ba su to Allah ya riga ya tana ta musu abin da zai ba su kuma ya rubuta musu arzikinsu gaba ɗaya tun kafin su zo duk abin da kuke bukata a duniya Allah ya riga ya tanada muku wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kusanci zina da ma al-fawahish sauran manya-manyan zunubai ma zahara minha abin da yake na fili daga cikinta wa mabadan da abin da yake na boye wannan su suna cikin abubuwa goma da aka ambata watan tunda su mutanen sun kawo wasu abubuwa sun ce haramu yanzu ana gaggaya musu abubuwan da Allah ya haramta in suna son su san me Allah ya haramta ga sunan wayannan abubuwa wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq watan kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta a taɓa ta sai fa watan idan ita ta jawo abin da zai sa a kashe ta shine kamar yadda ya zo a cikin hadisi la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas ko wannan cikin arba'una hadisi ma yana nan ko السيب الزاني السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وإن الأبوة su suke sa su suke jawo watan jinin mutum duk da jinin mutum ya zama watan halal ya zama daidai shine ya zama ko ya zama shi ma ya kashe sai a kashe shi ko kuma ya zama wato mufani ne kuma ya zama ya yi zina ko ya zama ya yi ridda to amma wannan ma fa ba yana nufin cewa mutane kawai haka su ne za su ɗauki doka a hannunsu daga mutum su a ganin su cewa ya aikata laifi wanda ya wajabta a kashe shi ce shi kenan su ne za su kashe shi ba a'a watan suna su an karam amma akwai bangare na shari'a wanda ita ce take da alhaki na zartar da hukunci akan mai laifi zalikum wasaqum bihi wannan abin da aka ambata Allah yana umartanku da shi wato la'allakum ta'qilun ko dai za ku lura da abin da ake so a daura ku akai don ku yi rayuwa ta kirki wadda za ku more ta za ku ci amfanin ta a duniya da lahira na'am malamai sun yi karin bayani suka ce wayannan abubuwa da aka haramta dukkansu idan aka duba su za a ga suna da alaka da kisa shi nan adam ba dan an hana shi kashe rai ba da kashe-kashe ya yi yawa saboda dalilai na yin kisa ɗin suna da yawa da dukkan dalili guda ɗaya idan ya faru sai kaga an yi kisa da haka kuma kisan zai gani ko'ina wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wala kun fil qisas hayatun wato rayuwa za ta tabbata idan ya zama ana zartar da kisasi mana idan mutum ya san cewa shi ma idan ya kashe za a kashe shi to zai kame daga kashewa to kaga ashe yin kisasi ya zama dalili na samun rayuwa wannan abin da ya shafi kisa na farko kenan ba dan an haramta yin zina ba da mutane za su dinga kashe junan a kan mata kamar yadda dabbobi suke yi don wannan zai fada a nan ya fada a can to dukkan wanda yake ganin kuma an keta alfarmansa shi ma ba zai yadda ba kaga zai tashi ya ce shi ma zai ɗau mataki matakin kuma na kisa to wannan ya kashe wannan wani kuma ya zo ya ce ya zo ɗaukan fansa shi ma ya kashe haka za a ta rigima saboda haka aka da aka aka wato toshe wannan kafar ta wannan barna din Allah ya haramta yin haka idan aka bar hakan kuma mutum dan adam ya fi dabba ƙarfi ya fi ta makirci saboda haka kashe-kashen sai yawa haka kuma abin da ya shafi sata dukkan mutumin da ya je yake kokarin ya sace zuciyar mutum to lalle in ya samu dama saboda kokarin kwace wannan zuciyar tasa zai iya kashe shi shi ma ko wancan da aka zo yi masa haka din in ya samu dama shi ma ba zai yarda ba don shi yana da hujja ma babba cewa ya kare dukiyarsa shi ma dai nan in aka an bar kofar a bude kashe-kashen zai yawa da shari'a ta wajabta yanke hannu idan mutum ya yi sata kuma ƙarshe in an yanke masa hannun hakan zai kai shi zuwa mutuwa to sai aka haramta sata an haramta satan watan saboda gudun kashe-kashen da zai iya aukuwa dalilin satan da kuma mutuwar da za a iya samu idan aka akan iya samu mutuwa idan aka zartar da hukunci akan wanda ya satan haka kuma shan giya wanda ya sha giya lalle zai watan hankalinsa zai kau zai shiga maye ba mamaki yana cikin wannan halin ko ya kashe ko a kashe shi ba tare da ma ya sani ba to saboda haka wayannan duka abubuwan nan da aka haramta da zina da satan da shan giyan da makamantansu duka dai suna da alaka da kisa saboda haka laifin da yake wa'annan duka girma shine kisa gaba daya kuma Allah baya son kashe-kashe na ba gaira ba dalili a dinga kashe mutane ba gaira ba dalili saboda shi Allah wa'annan wanda suke numfashi a doron ƙasar nan halittansa ne shi ya halicce su kuma yana son kayansa shi ya sa ya halicce su kuma inda shi inda yana so su kare lokaci ɗaya zai shafe su amma tun da shi bai shafe su ba ya basu suna zaune a doron ƙasa ba wata hujja da zai sa ko da za ta sa wani kuma ya zo ya dinga kakkashe masa bayansa wala taqrabu mal al-yatim
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
na'am Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqtabu malal yatim kada ku kusanci watan dukiyar nan na maraya illa billati hiya ahsan sai watan da nufin ta yi gaba sai da nufin haɓaka ta sai da nufin ciyar da ita gaba illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda watan sai karfinsa ya kai mana idan watan ana so ku kiyaye in Allah ya ajiye dukiyar maraya a hannunku to ku kiyaye ta ku rike ta da amana watan kada ku miƙa ta ga ainihin shi wannan marayan sai ya kai ƙarfinsa ya san yadda ake sarrafa dukiyar sannan sai a mallaka masa a danka masa dukiyarsa a hannunsa malamai suka ce kalmar la ta sabu watan tafi watan tsoratarwa kamar wala ta sabu fawahisha a can wala ta sabu zina duka wala ta sabu malajin an yi amfani da kalmar kalmar la taqrabu la taqrabu kada ku kusanci wannan abu yafi watan balaga yafi tsoratarwa akan a ce kada ku aikata abu a can ma ba a ce kada ku aikata alfahasha ko munanan zunubai ba aka ce kada ma ku kusance su haka nan ma dukiyar maraya aka ce kada a kusance ta sai da niyan watan ciyar da ita gaba shi ma kuma akwai zawabit akwai ka'idodi da abubuwa da malamai suka shimfiɗa mai yawa game da haka malamai suka ce an keɓanci dukiyan maraya akwai ai dukiya na mutane iri-iri dukiyan mutane ma ba a yadda ma ka ci dukiyan mutane haka kawai ba gaira ba dalili ba to amma anan watan an yi maganan dukiyan maraya saboda shi mutane suka fi watan kawo wahari kowa yana sa watan kwaɗayinsa akan wannan dukiyar kowa yana sa ransa yana ƙoƙarin ya ci daga wannan dukiya saboda me yasa saboda yana ganin shi maraya watan baya da ƙarfi watan yana ganin yana da rauni yana ganin wannan dukiyar ta fi masa sauƙin shi abu ne wanda yake ganin sa gara ɓasa ga shi nan a gabansa to wannan shi yasa watan Allah ya tsoratar da duk masu cin wannan yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sawfa yaslawna sa'ira wa sayaslawna sa'ira so ah wanda suke cin dukiyar marayu ta fuskan zalunci to su sani fa kaman wuta suke sawa a cikinsu suke ci to kuma a ƙarshe makomansu dai zai zama wuta Allah ya ce wa aukul kaila wal mizana bil qist yace ku cika ma'auni na mizani da ma'auni na nauyi duka wayannan ma'aunai ne alkai da mizan ku cika su da adalci kada ku tauye kada ku tauye kun ga abin da ya faru da al'ummai musamman kamar al'umman mutanen annabi shu'aib wanda suka kasance sun shahara watan da rage ma'auni su suna kokarin in su ne idan watan abin ya shafe su suna so a cika musu in kuma waɗansu ne za su saya a wajensu sai su tauye ma'aunin kun ga abin da azaban da Allah ya saukar a kansu laifi ɗaya ne daga cikin laifuka da ake yi a wannan zamanin masu yawa to amma Allah ya halakar da wannan al'umma ya zo a cikin hadisi cewa mutane muddin suka dinga tauye ma'auni wato sai Allah ya jarrabe su da fari da kuma tawayar dukiya amma muddin suna cika ma'auni kamar yadda Allah ya umarni sai Allah ya sanya musu albarka watan da ci gaba na ainihin dukiyar tasu wai za kultum fa'adilu walau kana za qurba masukar in za ku faɗi magana ta hukunci ne ko waninta to ku yi adalci ku faɗi abin da yake gaskiya ko da shi wanda za a gaya wa gaskiyan makusanci ne gare ku to in za ku faɗi magana ku faɗi abin da yake gaskiya wannan shine adalci an ce ma kulil haqqa walau ala nafsi mutum ya faɗi gaskiya ko da gaskiyan nan za ta saba da maslaharsa wa bi ahdillahi awfu zalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun ku cika alƙawuran da kuka yi wa Allah ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون wannan shine abin da Allah ubangiji yake umurtan ku da shi ku yi haka ko za ku gargado mana duk abin da Allah ya ce a aikata ku aikata abin da Allah ya ce ku hannu gabarinsa to ku bashi وأن هذا الصراط المستقيم نعم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كسني ولن فما جنر دأكي شيني آلنا ولن دنكي كي شيني الدين الله madaukakin sarki mustaqiman wanda babu karkata a cikin sa fattabi'uhu kubihi kada ku baude daga gare shi hakan sai ya sa ku zama daga cikin wanda suka halaka suka bar hanya ta gaskiya wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili kada ku bi hanyoyi wanda suke sun saba wa wannan tsari kada ku bi wayannan hanyoyi watan tararraba da ku gabarin addinin Allah zalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun wancaninku Allah yayi muku wasiya da shi don ku ji tsoronsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi wanda Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi daga Abdullah bin Mas'ud cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana watan zane mai kakke haka ya yi zane mai kakke da hannunsa zanen nan kuma da ya yi su dogo watan da yake a fili wazuki watan zane wanda yake a fili sannan sai ya ce wannan shi ne tafarkin Allah wanda yake madaidaici shi ne wa anna hada sirati mustaqiman tafarkin Allah wanda yake madaidaici sai kuma yayi wani zaren ta bangaren dama amma bai kai wannan ba kuma yayi zane wani zaren ta bangaren hagu shi ma bai kai wannan zanen ba sai ya ce wa'annan watan su ne subul da ake faɗa din watan hanyoyi wanda suke na bin son zuciya ba wani hanya irin wannan sai kaga shedan yana kan wannan hanyar kuma yana kiran mutane zuwa watan wannan hanyoyin to Allah madaukakin sarki kuma ya hana al'umma daga raba cikin kudircewanta cikin kudirinta cewa watan cewa Allah shi kadai ne shi ne abin bauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzonsa ne kuma shi ne mafi toyuwan halitta zuwa gare shi ne mafi karamcin halitta a wajensa ثم آتينا موسى الكتاب
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن الله ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
Allah madaukakin sarki yana cewa summa malamai suka ce wannan summan watan tartibi ne tana fa'idantar da tartibi a wajen labari amma ba wajen aukuwa ba ai kissa ko kuma sha'ani na annabi musa daga tartibi na zamani ya zo ne kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma maganan da ake yi duka dinnan ana magana ne da abin da yake faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kalman summa anan tana fa'idantar da bayan wannan labari da muka bayar ko kuma wannan zance da muke yi za mu ci gaba za mu kawo zancen annabi Musa an fahimta ba wai dan kissan annabi Musa ta zo bayan wannan kissan ba shi yasa malamai suka fassara suka ce ataina Musa alkitaba mun ba wa annabi Musa alkitab mun ba shi littafi kaga shi Allah da yake shi mahalicci ne na annabi Musa kaga shi kawai yana da dama ya kira sunansa kai tsaye kawai ya ce mun ba Musa amma kai a zamanka haka baka da daman kawai ka kira annabi Musa haka kawai ka ce ka ce mu an ba wa Musa kawai haka ba ba girmamawa ba darajantawa ka kira sunansa kawai gatsau haka in kai haka kai su'ul adab ballanta lafiyayyen halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun bawa annabi Musa littafi na at-taura shine al-kitab ana tamaman ala alladhi ahsan dan cikawa ganima ta duniya da lahira watan mun ba shi littafi wanda a cikinsa akwai hukunce-hukunce na abubuwan da ya shafi rayuwa ta duniya ya za a gudanar da ita sannan kuma wannan littafi idan aka bifi za a samu rabauta a lahira shi ne tamaman alallari ahsan don cika ni'ima ga wannan da yake ya kyautata wanda yake ya kyautata wa tafsilan li kulli shay da kuma rarrabewa da kowane abu an ce at-taura watan ta annabi Musa kaya ne watan saboda yawan ta ainihin at-taura din da kuma irin yanayin tsarin rubutunta kaya ne na raƙuma watan za a iya tila shi akan raƙuma watan kaya ne ta guda saboda komai sai da aka dinga yi musu dalla dalla dalla shi ba a dunkule yake ba komai nasa a fili yake shi yasa Allah yake wa tafsilan li kulli shay komai an rarraba musu dalla dalla wa hudan kuma an ba su shi ya zama shiriya gare su wa rahmatan kuma ya zama rahama ya zama dalilin rama dan inda Allah ya so haka zai basu ba zai saukar musu kuma da littafi ba bai zama dole akan Allah ya saukar wa mutane littafi amma ya saukar musu da littafi ne don su samu sauki a rayuwarsu na duniya da kuma su samu sauki a rayuwarsu na lahira sauki a duniya shine idan suka bi wannan littafin za su zauna lafiya tsakanin duk wa'insu rigingimu da fitintunu da saɓani idan suka bi wannan abin da yake cikin littafin duk wannan abubuwa za su kawo kuma ya zama sababi na rahama da resa ko Allah ya ce la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun ko za su ba da gaskiya da saduwansu da ubangiji Allah ya saukar musu da wannan littafi ne don yin jin kai gare su ko tayu wannan zai sa su ba da gaskiya da cewa lalle za su haɗu da mahalicinsu sai Allah ya dawo zuwa kan ƙur'ani bayan ya yi magana a kan attaura sai ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun wannan ƙur'ani wannan littafi ai wa hadha alquran wannan alqurani shi littafi ne da anzalnahu muka saukar da shi inji Allah mubarakun mai tarin albarka fattabi'uhu wato ku bi shi lalle ku tsaya ku bi abin da yake cikin alkur'anin nan ya ku al'umma kowa da kowa ku bar kafircewa wato ku kiyaye kafircewa ku bar sakaci a cikin Qur'ani fattabi'uhu ku bi shi wattaqu wato ku kiyaye kafircewa la'allakum turhamun ko dai za a ji kanku malamai sun yi karin bayani kamar yadda ya zo a nan a cikin riyadu tafsir ya ce yana da Allah yake cewa wa haza kitabun mubarakun dinna ko kuma wa haza kitabun anzalnahu mubarak kamar yadda ya zo a nassan qur'ani cewa yana daga cikin albarkar qur'ani albarkar qur'ani tana da yawa amma yana daga cikin albarkarta cewa wanzuwan duniya wannan duniya da muke cikinta tana nan ne tana zaune ba ta rushe ba saboda ƙur'ani yana nan muddin alƙur'ani ana karanta shi to ruwan sama da tsirrai watan da hayayyafa sawa'an na mutane ne ko na dabbobi ne wannan ba zai yanke ba albarkacin alkur'ani idan kuma aka daga qur'ani har ya zama ba wanda ya haddace qur'ani ma'ana ba wanda ya san komai game da qur'ani ba wai sai wanda ya haddace shi gaba daya ba ya zama aka rasa wanda ya san kalma ɗaya ma daga cikin qur'ani aka rasa kuma aka shafe qur'ani daga cikin rubutun qur'anin daga cikin qur'anai aka zo aka waye gari takaddun qur'ani suka koma farare sal ba kome duk rubutun ya bace to duniya ta zama ba wani alkhairin da ya saura a cikin saboda haka anan Allah zai tashi duniya gaba daya shikenan zaka tashi to shine aka ce a can wattaqu ku kiyaye ku nisanci kafirci ta yi za a jikanku an taqulu ku mutanen nan an saukar muku da alkur'ani mai girma an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina Allah ya saukar muku da alkur'ani dan kada ku zo kuna yankan hanzari kuna cewa ai ba laifi ko da ba ku bi tafarkin shari'a ba saboda watan ba ku aka saukar wa littafi ba littafin nan an saukarwa waɗansu jama'a ne guda biyu an saukarwa yahudawa da nasara kuma ku ba ku iya ba za ku iya karanta abin da aka saukar wa Yahudawa ba saboda da yarensu aka saukar musu ba za ku iya karanta abin da aka saukar wa Nasara ba saboda da harshensu aka saukar musu to Allah ya yanke wannan hanzarin naku gashi an saukar muku da Qur'ani kuma an saukar da shi da harshen wanda kuke saboda haka ba ku da uzuri kada ma ku ce ku rafkanannu ne bisa karanta wannan littafin to Allah ya saukar muku da alkurani wannan aya hujja ce ba ma wai da su larabawa kawai ba dukkan wanda sako na alkurani ya isa gare shi da kowane harshe in dai sakon ya isa gare shi yadda ya kamata ya isa ko baya da wani hanzari kuma baya da wata hujja baya da wani abin da zai ce idan har bai aiki da abin da ya zo a cikin alkur'ani ba aw taqulu law anna unzila alayna alkitab na'am kada ku zo kuna cewa banda wannan kada ku zo kuna cewa لو أن أنزل علينا الكتاب da ku aka saukarwa littafi kamar wata har yanzu dai an saukar muku ana faɗan dalilin da yasa aka saukar muku alkur'ani da harshen gashi da farko an faɗi dalili yanzu ma har yanzu ga wani dalilin na biyu kuma kada ku ce da ku aka saukarwa alkur'ani kamar yadda aka saukarwa yahudu littafi da nasara kada ku ce da ku aka saukar wa littafi kamar yadda aka saukar musu da watan ku da za ku fi su shiriya da za ku fi su karban shiriya saboda ku kun fi su hankali kun fi su fahimta to alhamdulillah dai gashi nan ya an saukar muku da alqur'ani da harshenku kuma ƙur'anin nan ya zo muku ta hannun wanda ya fi kowa aminci ku da kanku kun shaida shi manzalla sallallahu alaihi wasallam ba ku sa masa wani suna ba ma ko kuma ba sunan da ya shahara da shi a jahiliya ma shine sai muhammad al-amin saboda amanar ko kuka sa masa wannan suna kuka yi masa shaida to yanzu kuma gashi wannan da kuke kuka ce masa amintacce to lalle amintacce ne na Allah gashi nan Allah da ya tashi sauko muku da alkur'ani sai ya zaɓi wanda ya fi ku aminci ya fi ku amana ya saukar masa da wannan littafi dan ta yi da an saukar wa wani mutum wanda yake ba mai amana ba ba mutumin kirki ba to ta yi a kiyarda da abin da ya zo da shi shine Allah yake cewa hakika ja'akum bayyinatun hujja daga ubangijin ku ta zo muku wa hudan ga shiriya a fili ku yi riko da ita wa rahma ga jinkai wannan duk sifofi ne na alkur'ani sifofi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah shi alhadi ne kuma rahim ne bil mu'minina ra'ufun rahim Allah ya ce faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillah bayan gashi duk wayannan abubuwan sun zo idan kuka kiyarda ku bi wannan abun fa to fa lalle ku sani ba wanda ya fi zalunci daga wanda ya kakkaryata ayoyi na Allah wasa dafa anha ya kau da kai gabarinta Allah ya ce sanajzi allazina yasifuna ala ayatina da sannu za mu saka wa wa'annan da suke kau da kai gabarin ayoyinmu ba sa wa'asuwa da ayoyin za mu saka musu da su al'azab matsanancin azaba bima kanu yasifun saboda kau da kai da suke yi ga barin ayoyinmu kuma da ƙaryatawa tunda abu biyu ne kazzaba bi ayatin lahi sannan wa sadafa anha su sun ƙaryata ayoyin Allah kuma sun kau da kai ga barin to Allah zai saka musu bisa wayannan munanan ayyuka da suke yi da sannu hal yanzuruna illa an tatiyahum al malaika
هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
نعم هل ينظرون anan wannan lafazin yana nuna kaman istifhami ne amma ma'anarsa ma yanzuruna ma yanzuruna wato su wayannan masu ƙayyata alqur'ani ba abin da suke sauraro wato sai dai ko a ce mala'iku sun zo gare su don su karɓi rayukansu ma'ana mala'ika ba abin da suke sauraro sai mala'ika a jara'il ko kuma mala'ikun azaba wato su zo karɓar ran sai ka ji su suna cewa a wannan lokacin a ƙyale su su koma a ba su dama a mayar da su duniya don su aikata ayyuka na gari a nan kuma za a ba su amsa da cewa hakan ba zai yi ba watan au ya a ciye rabbuka ko kuma lamarin ubangijinka yanzu ma'ana ana nufin azabarsa ko kuma suna jiran azabansa au ya a ciye ba abu ayati rabbi ko kuma suna sauraron zuwan sashi na alamomin Ubangijinka wanda suna jira ne sai alamomin tashin kiyama ta zo. To Allah yake cewa yau mai ya'ati to su sani ba kowa ya sani musamman su wa'annan da ake magana a kansu. Yau mai ya'ati ba zu ayati rabbi ranan da sashin alamu watan na ubangiji ka alamu na tashin alkiyama watan za su zo la yanfa'u nafsan imanuha watan dukkan rai watan da ba ta yi imani a can da ba to imanuha dan ta ce za ta yi imani a wannan lokacin imaninta ba zai amfane ta ba ko kuma ya kasance au kasabat fi imani a khaira gashi ta yi imani amma bata tsurushi kowane irin alkhairi ba ba wani aiki da ta yi na alkhairi a da'awanta na cewa ta yi imani Allah ya ce kulin taziru to ku saurara da zuwan wayannan alamomi mu ma masu sauraro ne wannan umarni ne na ba da tsoro to ku jira ku sa ido ku jira tunda kun ce kuna jira sai wayannan alamomi sai kun ga sai sun zo sannan za ku ba da imani to ku saurara mu ma muna nan muna sauraro alamomin nan za su zo ba makawa to alhamdulillah a nan za mu tsaya sai gobe za mu zo mu ci gaba daga inda muka tsaya muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya riko da hannayenmu ya karbi ibadunmu gaba daya barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد في المهد صبيا اللهم صل على سيدنا محمد شابا زكيا اللهم صل على سيدنا محمد سهلا مرضيا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين